أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت سلكي يا قوم رانا جمعة hudu ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida a karangar nasarar kuma kamar tara ga watan takwas dubu biyu da ashirin da hudu kamar da aka saba a ranar irin wannan muna da karatu cikin wani littafi mai zakin albuyuru ma yi shirafu wa ma yi damu min ha littafi da ke magana a kan matsaloli na kasuwanci ko saye da sayarwa abinda aka shar'anta wanda musulunci ya yarda mu iya mu'amala da shi wa ma yumna min ha da kuma nau'in da aka haramta mana muna cikin shurutun bai'i wannan kuma shi ne darasi na takwas kenan muna cikin shurutun bai'i sharuɗa na ciniki mun yi magana a kan sharaɗi sannan mun ji bayanai da malaye dangane da su rabuwar sharuɗan ko kuma ƙa'idodin da ke ƙarƙashi ko sharuɗan da ke ƙarƙashin wannan bayan da yake akwai sharuɗa musulmai da ba makawace ciniki ya cika su lokacin da za a kunna shi sharuɗa uku ga yadda suke komawa za su je su haɗe da shi ko su al'aƙida ne masu kulla cinikin guda biyu da shi ne saye da kuma shi ne sayarwa yayin da sharuɗa guda uku kuma suke komawa su haɗe da shi al-ma'akudu alaihi abin da aka kulla kirisi a kai shi ne su kayan kudin wanda su ne za a cire kudi a saya da kuma su kudin da za a bayar wanda sai an bayar da su ne za a karɓa waɗancan kayan kudi da su ne a ma'akudu a nai to sharuɗa uku suna komawa ne su tattara tsakakin al-ma'akudu a nai yayin da sharuɗa uku kuma ke tattare da mai saye da mai sayarwa ko mai saye ko mai sayarwa. To a ƙarƙashin asmal a fidani a yushtar kuɗi lima talatatu shuruɗin mun ji a riba da za mu tashi a lamba ta biyu. Sharaɗi na biyu wanda ya shafi mai saye da mai sayarwa a samu al'ahaliya. Nan ta al'ahaliya shi ne cancantar mutum ya kulla cinikin. Kenan a mahanga ta shari'a da ƙa'idoji na addini ya zama na ka cika sharuɗan da shari'a ta ya sahale maka ka yi daga wani kaya ka sayar akwai wanda shari'a ba ta yarda su daga kaya su sayar ba ko da saboda yarintar su ko da saboda rashin hankalin su ko da saboda wautar su ko da saboda jahilcin su to sannan ta ɗaya bangaren mutum ya zama ya cika sharuɗa ko ya cika abin da ake nema na al'ahaliya ta wajen ya sai kaya ya ɗauki kuɗi ya je ya miƙa a ba shi kaya to shi ma ya zama da ya cika duk abin da ake nema ta wajen cancantar ya sayo shi ne shi ma ya kubuta daga ko hauka ko wauta ko jahilci da makamantansu ko kuma yarinta. To wannan sharfin ya shafi mai sayi sai ya zama ahali na ya sayar, ya shafi mai ya shafi mai sayi sai ya zama ahali na ya saya, sannan ya shafi mai sayarwa sai ya zama ahali na ya sayar. To sannan shine sai shari'a sai ta ba shi dama sai ya ci gaba da ta'amuli shi. Allah maɗauki a yake ana haliya cancantar mutum da sayar da kaya ko kuma cancantar mutum da sayan kaya al'ahali ya fi iya in an ce cancanta shi ne kaunu da aqidi ya iza tasarrufi ya zama na shi mai kulla cinikin wanda ya halatta ne ya sayi ya sai kaya ko wanda ya halatta ne ya yi sayar da kaya ko kuma a dubu daga ce ja'izar tasarruf wanda ya halatta ne ya ta'amuli ya yi mu'amala akwai wanda ko da shekarun shi sun kai ɗari baya halatta a sayar mai da kaya baya halatta ya ɗaga kaya ba don bai da hankali ba ba don wai yaro ba ne ai kai da jin shekarun ma ka san ba yaro ba ne a sai don saboda safaha da yake da ita nan ce safaha shine wawanci wanda yake kashe kuɗi a halattattun abubuwa da yawa tafi'un ne tafi'un ne ka'ida shine yan uwa su rike kuɗin sai in zai wata bukata ya faɗa musu sannan su auna da shari'a da hankali da ƙwarewa sannan in ya dace su ba shi dama in bai dace ba kada su ba shi wanda da za a tabbata wannan dokar mafi yawan manyan kasan nan duk su fa'a'u ne ba wanda za a bari ya kashe kwandala sai an bi ka'ida da za a bi ka'ida a ce a kalli ka'idoji a tsora zane na shari'a to da za ka wautar da wani zai za ka sha mamaki wautar za ka yi ana faɗi abin sai za ka rasa to wai anya da hankali shine farida wajen take cewa ya kamata manyan ƙasan nan a rika masu gwajin taɗin hankali da ita da ta rike EFCC ta fahimci abin ba wai ya wuce ya wuce son dukiya da son tarawa akwai tabuwar hankali a harkar akwai tabuwar hankali in ana faɗa maka a jikin wani sai ka ga a to wai yana da hankali ko da ce ina da alamun dai kam hankalin babu da ya kamata duk wanda zai wuce irin wannan mukaman a kai shi psychiatry likitoci kwararru su duba shi suka duba shi to daga nan sai su ba da shawara su ta bangaren su da su hango wata kundunemiyar kwayar cutar taɗin hankali wadda masu da ta daɗe a jiki shi. To duk ya zama na mutum ja'izar tasarrufe ya halatta ya ta'amulin shi ya halatta ya mu'amala da abin da yake da shi na dukiya wa zalika bi an yakuna baliga to ya da ya gane ja'izar tasarruf mutum ya zama baligi yaron da bai balaga ba ba da'izar tasarrufi bane baya halatta kai cinikayya da yaro sai cikin wasu ɗan takaitattun wurare ko kuma sai idan abin ya cika wasu sharuɗa sannan ya zama aqilan ya zama mai hankali ya zama mai hankali ba mahaukaci ba yana da hankalin shi to sannan ya zama hurra sannan ya zama ɗa ba bawa ba ba a ciniki da bawa domin shi ma kayan kuɗi ne shi ma kayan kuɗi ne kamar yanzu kuma a ce kana kana zaune sai wata akuya kawai sai ta kawo maka mudun wake wai ka saya ai kaga ba za ka siya ba to da ita ma kayan kuɗi ce dan me za ka kawo kayan kuɗi za ka bawa ma za ka ba ta amuri da bawa to ga me muhimmanci shi ma ya zama rashi da rashi shine da hausa ka ce kimtsatse na tsatse mai samun kai amma duk mutumin da za a yaba mai da wani abu da yake da shi kuma ya shiro kuɗi ya ba wanda suka yaba mai wannan ba kimtsatse ba ne haramun ne a bace ta amuri da kuɗi duk wanda zai shiga yayi ke wannan wayar rana cewa ka siyo ta miliyan biyu da rabi amma ya ga kamfanin suna cewa sun ɗan yi modernizing sun kara waye-waye da ka zai sayar da ita ya siyo wata ba rashid ba ne bakin tsatse ba ne bakin tsatse ba ne mahai gidansu ko sasansu ko mahaifin shi ko mahaifiyar shi na bukatar kwatan garin rogo amma shi kuma yana zuwa yana siyo shadda gezina wannan gairo rashi kwata-kwata ba shi da ba ne in ya zo nema aure kada ba shi in ka je za ka yi aure a gidansu aka ce shi zai daura auren kar ka ji kunya ka daga hannu ka ce ka fasa dan za a fara auren da mugun zare wawa ya daura maka aure wanda shi ma bai isa ya bayar ba shi ma yana karkashin wasu ne yanzu kaman ka shirya ne yan wanka tafi za ka daura sauro maka aure sai aka ce to uwar amarya ita za ta ba da auren ai yana ga dawowa za su ba za su karɓo ba don sun san dai mace ba ta ba da mace to ai wawa zai ba da naɗaɗi ma'ana bargada balle ba zai ba da naɗaɗi ba su da duk mutumin da ya zama bai da irin wannan kimsuwar bai da irin wannan natsuwar to shi ake ce masa asahihu wawa sai ya kudu sufa ha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu alaiha irin waɗannan wawayen to su ma baya halatta kai cinikayya da su dan yayi dan waye dan waye in kana shaku ya zo ce zai sai kayanka ko da ka sayar mashi kar ka tabbatar da cinikin yayi sai ka ga an ɗauki lokaci ‘yan uwan mutumin ba su zo sun ce an fasa cinikin ba. Yanzu wasu shekarun baya da hukumar abin nan nasa masu binciken sararin samaniya ko da haɗin gwiwa da wasu kamfanoni a Amerika suka yi ta sai da eguna a duniyar mas. Kegen dala dala miliyan bakwai, kuɗin zuwa a dubo dala miliyan wajen talatin. sai zuwa ka dubo tejin kawai saboda za a ɗiba oxygen sannan za a yi waye za a yi waye suka yi ta sayi duk wanda ya siya tafi huni duk wanda ya siya tafi huni to kaga wannan ba za ka iya wani abu da shi ba ko kuma ya zo aurar da yar yan uwanki na gida suna fafutukar ya za a sami tuwon datsar dawa amma shi kuma yana can dinar ma da za a yi sai an su samu wasu wurare yanzu a cikin manyan kasan na akwai wanda za a yi batten uwar shi uwar ma ta haura saba'in fa amma batte din ma ingila aka yi kuma dala aka rika rabawa don irin naira miliyan ɗari bakwai an kashe a taya ta murna a tura mata fulawa ita ma aka kai ta ta zo ta zauna ga ta nan bainal hayati wal mauti amma ka suka ta makala mata fulawa aka jirgo ta jirgi aka dawo kaga wannan sahihun ne kuma ra'asun min ru'asa daula yasa suke cewa wato kasar na hannun wanda ke da bukatar a duba hankalin su da kai mutum ya zama safi to ba za a yadda a yi ciniki da shi ba idan irin waɗannan suka haɗu suka ɗaga kaya za su fiyar karka kaya don za ka iya asara asara ta wajen ka saki jiki ka fara kashe kuɗi yan uwan ce ba su yarda da cinikin ba in gida ne in shagi ne in gona ce in wasu kaya ne dole ka dawo da su ba ka kuɗin ka sannan idan ya zo ya ce zai sai kayanka kada ka tsaya sai dai kawai ka'idar ba aiki da ita sosai saboda yan uwan takar ba tasiri take da shi ne dai dana ta raka mutum zai ga kawai ya fara kirgawa yan uwan shi ba kowa bane shi ya ma fi karfin su wani ma sai dai su jan daura mashi aure eh saboda yan uwan shi ma ba su ke sa ya tura masa ba ya tura su su tambayo mashi ba saboda kafafuwan su na rike na rike kyallan shimfiɗa da da kyallan kushin kana je nemo aure a bada su suna ka can zai je ya haɗu da wasu yan bariki da ya haɗu da su a iska a sama su zai aika to tun da su ma inda aka je neman auren irin su ne abu na'ur rihi ne to su din ma kawai sai da sun ce to wannan hadin yayi shi ganin kila yan wana da wani dai jiko an daura aure a social media ma za su gani yana na haraf dai shi dan zai waye sai su dai din nan dai da an gama suna ka idan mutum ya zama zairun rashid kada ka saya a wajen in ya zo saye a wajen ka kada ka siyar mashi don kana da sha'awar ka siyar mashi ya za ka yi sai ka tuntuɓi ɗan uwan shi wani kai ne babba a gidanku wani ya zo ya ce yana son gonan nan da zan sayar kana gana iya siyar mashi a ba zai ji ku yi ciniki mana ka siyar mashi ya kana ka samu na da sarki ko kuma idan an gama cinikin ana neman shaidu za a iya cewa a sa wasu a ci a iya cewa a sanya wasu to yace wannan su ne sharuɗa da ake so a samar a al'ahaliya don mutum ya zama da'izun tasarrufi wa hada inda jumhur fuka haɗi wannan ka'idojin ay yakuna baligan aqilan hurran rashida ita ce matsayar mafi yawan masana fiqh wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin fadar su ga wannan magana fadin Allah madaukakin sarki da yace wala tutu sufaha'a amwalakum kada ku baiwa wawaye dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum dukiyoyin nan da Allah ya sa ku a cikin su qiyama masu tsayuwa ga kula da su na ce warzuquhum fiha amma ku rika ɗibar dukiyar kuna azurta masu dukiyar waqsuhum ku rika ɗiba kuna ɗinka masu tufafi ku kulu lahum qawlan ma'rufa kuma tun da kuɗin su ne to ku rika gaya masa magana mai kyau ka duba wani salon zance mai ban sha'awa da zai nuna maka tsarkin dangi yaro ne ya rasu ba yaro ne ma'aikin shi ya rasu ni da shekara biyar goma ashirin in bai inda ya kinso ba kenan har ashirin bai kinso ba ba za a ba su dukiyar ba to kila an rasu an bai shekara goma sai ga wasu miliyoyi ko biliyoyin kuɗi to sai aka baka dukiyar to dukiyar yaron da aka baka ita ce a nan Allah ya ce amwalakum sai jingina dukiyar gare ka dan kai ne abin tambaya amma asalin dukiyar ba ta bace to shi ke yaro ya kai shekara sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sai a fara gwada hankali adan ya ɗaukar naira dubu ɗari a ce to san jaraba wannan ɗan juya ta magani idan ta juyu sai a tara mashi wata ɗari ya juya wata miliyan ya juya amma idan ta juye to sai a gano har yanzu wannan da ya na tsufa ka ɗauki dubu ɗari ka ba shi bayan kwana biyu ka kira ka ce wai dubu ɗari na ya shari sai ce wallahi na ranta hamsin na sai wata sakan iphone ka ga wannan ba sai ka tambaya ba darun rashi ba rashid ba ne bai na tsufa sai maka ta jujjuya yanzu haka ma sun zama ɗari da ashirin ya ce wannan rashid to idan kuka gwada su kuka fahimci sun kai matakin da za a iya ba su dukiyarsu da ke hannunku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda Allah ya sa ku zama masu kula to sai ku dauko dukiyar su sai ku ba su wannan ita ce aya ta biyar a suratul nisa ayar da ke gaban ta shine Allah ce wabtadul yatama ku jaraba marayu ku gwada su hatta idza balagun nikaha har idan sun kai shekarun aure shekarun balaga kenan fa in anastum minhum rushda idan kun in kayo kimtsuwa da natsuwa a tattare da su to fa da fa'u ilayhim amwalahu to miƙa musu dukiyarsu ba karedin da moka huta yadda aka rubuta da shaidu to sai ka zo a sake nemo shaidun sai a zo sai a rubuta cewa waɗannan yara lokacin a ba su dukiyarsu ya yi, sai a ɗauko dukiyarsu sai ka ba su. Ya ce, Fala yambi tasarrufu sabiyin wa safihin, mu'amalar da ƙaramin yaro da wawa za su yi, mu'amalar ba za ta zartu ko ta tabbata ba, da izini waliyin, ba tare da izinin mazikincin shi ba. shine kamar bayanin da ya gabata in ya sai kayanka to sai matukin sun yadda da saya in ka sayar maki da wasu kaya cinikin bai yi ba sai majikin tanki sun yadda da sayarwar da sai maki ka'ida kenan ya ce wa dalila a lakci za su izinin wali dalili game da sharkanta neman izinin majikinta قوله تعالى فتن الله مدوكسين سركي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ku jaraba marayu har idan sun kai shekarun balaga fa in anastum minhum rushda in kun tsin kayo kimtsuwa da natsuwa daga gare su fadfa'u ilayhim amwalahum to lallai sai ku je ku ba su dukiyoyin na ce wala ta'kuluha israfa wa bidara daga nan kar ku kara taba dukiyar dama ta farka za ku yi ma sai idan za ku juya masu yace wa btila'uhum jaraba marayu da dukiyarsu ke hannunka la yakunu illa bi tamkinihim min ijra'i ba'd al-uquri baya kasancewa face ta ba su damar gudanar da wasu al'amura na saye da sayarwa min nazari fi ahaliyyati ahaliyyatihima domin a duba cancantar su ya da ɗibo wani ɗan abu kaɗan haka sai a bashi mun ga kana da harkar saye da sayarwa na filaye mun ga kana da harkar saye da sayarwa na hatsi ko sayo kaza ko kaza to bari a ɗan baka wani abu ɗan kaɗan mu ga gudunka mu ga zarfin ruwanka wanda ke wai satna min zalika za a tokace a cikin haka tasarrufuhuma fi shay'in yasir tasarrufinsu a cikin ɗan kankanin abu in abu ɗan ƙarami ne ko ɗan kaɗan ne babu laifi a iya kyale su su yi tasarrufi ɗan ƙaramin yaro shekara biyar shekara hudu kana shago ya zo da naira goma ya ce a bashi su ba sai ka kira baban shi ka yi waya ka tambaye shi shi ya aiko shi ba tunda a sai ya ne amma sai ya zo ya ce ka ba shi kayan dubu ɗaya to kada ka siyar. Da in kana da shago a anguwa sai ka sassanar wa iyayen to duk wanda zai aiko yaro ya bar waya a buɗe. Ko kuma ya haɗo yaron da wata alamar da ke nuna shi ya aiko shi. Duk da za ka aika sai kawai mai shagon ko flashin ne. Da ya ga flashin ɗinka yaro na zuwa kenan. amma dai ba haka ba to cinikin bai yi ba komi zai iya faruwa kuma galiban akan kare da rigima ya ce limaru ya me yasa suka ce ya halasta karamin yaro ya halasta wanda bai kimsu ba wani kan bugun shaho bugun shaho haka kenan wani wawa wawa ya halasta su yi tasarrufi cikin kananan abubuwa saboda abin da aka ruwaito anna abar darda sahabi abu darda ishtara min sabiyin usfura ya sai sadda ko ka ce kanari daga hannun wani ɗan ƙaramin yaro fa'ar salahu sai ya sake shi wannan hadisin malamai sun tattauna sosai a kai an yi rubutu musamman akan hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma sakamakon ƙarshe da aka fita da shi ta hanyar tattara hanyoyin shi yana da daraja akalla ta hasan sun fitar da darussa masu tarin yawa cikin wannan hadisin daga ciki shine a ce ya halatta sayayya tsakanin babba da yaro abu darda ya zo zai fito sai ga wani karamin yaro yana wasa da kanari ya saura mai gare in ya dan sake shi ya dan koma gefe sai ya dan tsorata shi sai sun zuwa da yana da yanci sai ya tace tir ko sai sa igiya ya jawo shi sun zo ya wujiga wujiga ya gaji yaro mai yanzu ma ya fara wasa shine da ya zo bai mai karfa karfa ba ya sa tara fitinan nuka wasi a tuni na ya za ka siyar man da a zan siyar man inda za ka siya da farashi jito na siya ka da ce na siyar maka ya kirga kuɗi ya bashi yaro ya mita mai ya kwance mai zare kawai ya sake shi ya tashi da suka ce haka ake wa yara in ka lokacin mu suna wasa da reza haka za su yanke ko to ba kwaciya za ka yi ba sai za ka yi in dai salaf din za ka yi sai tsohuwar reza za ta yi nawa sai sai za ta yi biyar sai ka ba shi biyar sai ka ba shi biyar in kuma har ka karba to ka nemo iyayen shi ka ba shi ka ba su jiya ko tsazu ko yanzu na wuce na ga yaran nan na wasa da nan za ta iya masu banna ya ka gata amma ka zo ka cin yara na wasa da kwankwalatai suna tuwon ƙasa sun yi flare sun dandake wani sun yi farfela sun danyi wata mota wasu kwankwalatan an danyi taya kana zuwa kawai sai ka tuna tsohon kwallon kafan da kai ke kwalla da motar ka tattara da wata rijiya ka watsa sai ka biya sa lahira ba haka ake yi ba wannan hadisan da ba haka ake yi ba zuwa za ka yi kake sonin kwankwalatan haka masa farashi to ai yara masu nuna experience mota ce ba da tayar kwankwala ce kuma da kuturo ya gane shafi shi ma cewa da haka muka fara to sai ka ce to yanzu da fasahar da aikin da komai zai kai nawa to mu a bamu ma ka san farashin yara bai da tsada duk wannan takin farashin yara bai sani ba har yanzu yara a zatansu za a ci ko aljihu da naira ashirin an je shago su a zaton su yanzu kila ɗanka zai iya miko maka naira ashirin ya ga an muke da keke ce ba masu yamman keke ashirin ba fa dala ba dala ashirin ma ba zai keke ba ko dala ashirin ma ba za ta siya ba dubu talatin sanaru zai iya miko maka ashirin ya ce ka sai mashi keke ka sai mashi kaza ka yi mai dinki ka sai mai takalmi ba wai ka cika ka yi ka sai mai takalmi a ga ashirin ka sai mashi takalmi irin na wani takalmin dubu ashirin da naira ashirin ba yi komai ba su da ka irin wannan sai ku ciniki sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi shi kenan ka warware matsala to wannan dai haka abu darda ya ya warware wannan matsala tsakanin shi da waɗancan yara wa alaikum assalam wa rahmatullah eh Don an san da wannan shubuhar in aka tattara shi ne sai a nemi iyayen. Na cin suna wasa da kaza da kaza da kaza na ɗauka na zubar ko na saya amma ban ba su kudin ba ga kudin. Sai a ba iyayen. Musamman ma kila zai iya zama kuma in ka rika siye a hannunsu da kuma ka buɗe masu wata kafa su san daɗin kashe kuɗi. Matsala kuma kila ta iya faruwa. annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa rufi al qalamu an salasati an dauki alkalami daga mutane guda uku duk wani tasarrufi da wani waye ba ba dora musu ba anil majnun al maghlub hatta yabra'a daga mara lafiya har sai ya warke mara lafiya har ya warke ya samu kai wa anil la'in hatta yastayqiba daga mai bacci har sai ya farka duk barnar da mai bacci ya yi a cikin bacci matuƙar babu haƙƙin ‘ya'yan Adamu ba zai biya ba, ko bai da zanibi, yana bacci ya zunguro ƙur'ani ya faɗo ƙasa, bai da laifi. Amma kuma yana bacci ya tura wayar kabo ciki, bai da zanibi, amma zai biya ka. Kuma kai ma ba za ka zage shi ba laifin shi ba ne biya kawai zai yi. kaga kisin mai sauki ne wayar kawai zai biya amma bai laifin komai ba sai dai idan kai kai ganganci ka ajiya sai ce to shi ne kawai sai a ce to kai ma ka yi ganganci sai ya ce wa anis saliya hatta ya salima haka daga karamin yaro har sai ya balaga shi ma ba a ta'amuli da shi wannan dai shi ne sharadi na biyu sharadi na uku almilku ya zama na tsaka kai mai sayar da kaya ka mallaki kayan da za ka sayar ya ce huwa ayyakun alba'i'u malikan lil mabi'i shine mai sayar da kaya ya zama da ya mallaki kayan da zai sayar aw qa'iman maqama maliki ko kuma yana matsayin mai mallakar kaya shi kayan ba naki bane amma an sa shi yana matsayin ya sayar kamar misali kayan san shi ne shine makamul maliki au au kal wakili kamar wakili wal wasi da wasi wanda yake tsaya matsayin uba kenan wal wali da madibinci shi uba wan naburi da wanda aka dibintar da shi al'amarin gare shi yake na wakil ta kaje ka siyar mana da kaza to ba laifi a lokacin kai kike da matsayi na mai karfin fada a na wajen a sayar da kaya ko kuma wasi ko kuma wali wannan fala ya fi ko ayyadi a shaksun shai'a la yamliku baya halatta mutum ya sayar da kayan da bai mallake su ba haramun ne mutum ya sayar da kayan da bai mallaka ba kayan da ba su zo hannu ba kayan da ba su tabbata naka ba to baya halatta ka sayar da su wannan ya fi kama da hazayan hazayan shine kamar ka ce tambatu wanda yake dalilin mu na cewa baya halatta baya halatta mutum ya sayar da kayan da ba nashi ba duka wani sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sai ga ni insha Allah tabbata gare shi bi hakim ibn hizam ga hakim dan hizam hakim dan hizam ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara 54 Saka bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan dade kwarai da gaske. Shi Abu Darda da muka yi magana a can eh, ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai kwarai da gaske sananne ne. Har ma za ga sunan shi ya so ya bace da sunan matar shi da matar shi da shi alkunyar su kusan iri daya. Ummu Darda da Abu Darda. Abu Darda da Ummu Darda. An ce lokacin da ya zo zai rasu ta zo tana kuka yi mata wasiya ya mata fadda ya ja kunninta yace tana roƙon shi alfarma ɗaya mutuwa dai dole ne dama tana roƙon shi alfarmar ko sun je lahira su zaman miji da mata yace in haka take so to kuma sai ta ne alfarma ɗaya shine kar ka aure kowa bayan ya mutu kina auren wani ba mutu wani alkawarin ba shine bayan ya rasu ta gama ta kaba mu'awiya shugaban kasa ya zo neman take take ba ta su tana da alkawari da marigayi tana da alkawari da marigayi wasu ma malaman tarihi su ce har Ali da Abi Talib yana khalifa ya zo tunda an ce ya rasu shi akwai sabani wajen rasuwar shi wasu sun ce ya rasu hijira da shekara talatin da ɗaya wasu suka ce talatin da biyu wasu suka ce talatin da uku suka ce talatin da takwas suka ce talatin da tara alayi har dai an ce har aliyu da abi talib ya zo neman aurenta ta ce mace tana da alkawari da marigayi da aka wata aure ba gwamnoni kuwa wannan sai dai mai tarihi ya rubuta iya wanda zai rubuta ba a su ba a cika lissafin su ba saboda kananan alhaki ne ga shugaban kasa har mutum biyu kaben nan yanzu ne ina ai ba baddalan ladina amanu ita sai ta canza ta ce ina ai wallahi ita dai tana nan tare da marigayi tana nan tare da marigayi ba ya ce aka yi dole kowace mace ta yi haka ba a in ya rasu ta kyale shi ya rasu kawai ya aurenta ila ma da gaba ce za ta ci gaba ko kaga wani mijin ya rasu bar wata masu ita wallahi gobarar titi wallahi gobarar titi shi dama wanda take nata a shakke min alƙasali ne dukkan sallah ka mata inna fatahana laka fatahan mubina idan ka in ya ce to gaskiya aure ta gaita ba za ta iya ba eh ta faɗa wa Allah Allah alƙawarin da muke da wani gaskiya za a samu matsala kai sai auren ta Allah ya ta Allah zai bata wani in da an shiga aljanna ra'ayi ne wuya eh miji kan za a samu amma idan suna hararo irin zamantakewar da suka yi ne to shi hakim ibn izam da shekara da ya rasu ya rasu yana da shekara ɗari da ashirin ya sha niya ya sha niya shi kafin a haifi annabi sallallahu ma ka haifi da wasu shekaru ma aka yi zaman makka da shi aka yi hijira har annabi ya rasu da wajen shekara arba'in da uku sannan ya rasu ya daɗe a duniya annabi ya rasu yana da wajen shekara tamanin ba yaro ba ne sadaka ya rasu yana ɗan shekara ɗari da ashirin sadaka dattijo ne kwami da gaske tarihin shi akwai darussa shi ma sosai mutum ya duba sirwa alamin nubala na alimamu zahabi da sauran littattafai da suke maganar sahabbai kamar usul gaba kamar al-isaba fi da sahaba na bin hajar duk ga tarihin shi shine yake cewa la tabi ma laysa indak annabi yake ce ma hakim dan izam kada ka sayar abin da ba shi a wajenka da abin da ba shi a wajenka kada ka sayar yace wa hada shartu mujamma'un alaihi fil jumla wannan sharadin an haɗu akan shi a dunkule tunda baya halatta ka sayar da abin da ba ka ba shi tare da kai ko da ka mallaka to min ba da aula kuma a bari ka sayar da abin da ma baka mallaka ba kun haɗa nan kana da wata waya a gida da kake so ka siyar kuma shi ne sayan wayar ya santa amma tana gida kar ka sayar a koma gida a ɗauku ko kuma ku bari sai kun dawo gaba ɗaya to ina ga kuma wanda bai da abin sai ce wa amal ma'akudu alai amma sharuɗa amma wanda abin da ake kulla cinikin da shi ko a kan shi kuɗi da kayan kuɗi kenan fa yushtaratu fiha aidan salatatu shuruɗin an shartanta sharuɗa guda uku na ɗaya al'ibaha, kafin ka sayar da kaya, kayan da za kulla cinikin a kansu kafin ya halatta ka sayar su zamana sun halatta a yi ta'amuli da su ya zamana suna da wani suna da addina manfa'a yasa duk abin da bai da amfani haramun ya ce kaga ba sai da kyanke su don bai da amfani ba sai da buzu bai da amfani ba sai da maci ba sai da kunama duka wannan ba su da amfani dukkan su ba a sayarwa amma idan akwai addina manfa'a a ciki to ya halatta a sayar kamar matsatsaku ga waɗanda suke da amfanin a Najeriya yana gaba wani tasiri ci gaban mu bai kai ba amma irin kasashen Indiya sun daɗe da gano cewa ba dole sai ka dogara da ɗan adam wajen samun jinin da za ka kara mashi ba wani da ake wani bai da lafiya jinin shi ya ragu akwai bukatar a kara mai jini sai dai ya kawo dangi shi a ɗiba ta suka ce a yi bincike mana shine suka bazu bazama wajen bincike sai suka gano wata yar tsutsa na nan a ruwa da ake ce masa tsaku ina ga wanda suka yi yarinta irin ta da ta sharunta yarintar yanzu ta tsoro ce indomi generation ba su san masu tsako ba in dai kana da ciwo ka shiga kada za ka fito ruwa ta kusa hijiya ciwon ya yi ta gaske to wannan matsatsakun da kake gani jinin da ke cikin ta yana wa ɗan adam indiya sai ta samu fage guda to aka fara kiwon su to sai ana amfani da su ana tatsar jini a kai na furotari a yi screening a sa wa ɗan adam ya rayu to in dai haka ne to ya halatta a sayar amma mu a nan Najeriya ba za a siyar ba ba za a siyar ba to da ka duk wani abu da bai da amfani ba za a siyar ba akwai abin da kuma bai da amfani ga mafi yawan mutane amma yana da amfani a wajen wani ga misali maciji ne da amfani ba a ci amma kuma kila wani na bincike a nan jatinari shi aka macijin yake amfani kai kuma kana da wani maciji da kake kiwo ko yake maka gadi shi kuma irin wannan maciji yake so ya je laboratory da shi ya ya research to a lokacin shi ya halatta ya sai maciji idan masu macizin sun ki ba shi kyauta a ka'ida ya kamata su bayar kyauta ne kaga kare ba a sai da kare ba a sai da mage ba a sai da zaki, ba a sai da damisa, ba a sai da kyarkeci da kura da siyaki da dila, duk haramun ne a sayar. Amma idan bukata ta sa kai kuma kana da bukatar kare, ya za ka samu. Su waɗancan da suke da karan, abinda shari'a ta shi ne su bayar kyauta. To idan suka ki bayarwa kyauta, an haɗu da karnuka, mamallaka kare, yace shi ba zai ba da karen nan kyauta ba sai dai a siya. kai kuma kana da lalura ta buƙatar karan ya halatta ka cire kuɗi ka saya kuɗin da ka cire ka saya ba su tafi a iska ba amma shi wannan kuɗin da ya ci ya ci su hutu don lahira ta yan kwaso saboda ka'ida ba sai da kare mage in ta hayayyafan maka yake da yayan sautarwa ake sautarwa ake ba a tsayarwa in ka sayar ka ci su hutu kullu la'amin nabata bi suhuti fannaru aulayi to wannan sharaɗin ya zama abin da za ka sayar ɗin ya halatta a yi amfani da shi a yi mu'amala da shi ko a ci gajiyar shi na
idan masu cin mace ba suka fahimci masu cin magunan suna da yawa sai ce ke sojin ya haɗu da naira hamsin ne a cin mace mace a to haka shi ne abin da ya halatta wani isra'ila kenan sun ɗan yi dabara ne kawai ba wanda zai haɗu da hamsin kawai a ce ku nawa ne mage biyu ne masu so guda goma a zuwa kunna mage biyu ya haƙuri takwas a ya mu za a ɗauka shi ke nan wanda ya ɗauki mage a gaban kowa za a yi in ma wai kowa irin kunya ne ko ko kuma a ce wanda ya fara magana amma ba za a karɓi ko sisi ba wannan ashirin ɗin su wuce ce ma ma ma askara kasiruhu fa qaliluhu haramun ko da duk wannan kaidar ta shiga nan to ya zama da kayan ya halatta ya amfani da su wadalika da ya kuna lamabihu mubahan fi jami'il ahwal ta yadda kayan da za a sayar din ya zama da sun halatta a kowace fuska fala yasihu bai'u ma yuhramu lintifa'u bihi baya halatta a sayar da abin da shari'a ta haramta amfana amfani da shi كخمر kamar giya wa khinzirin da alade wa maitatin da mushe wa alati lahawi da kayayyakin wasa wa ma'azifa da kayan kiɗa dukkanin su haramun ne a sayar. Haka mutum zai buɗe shago ya kamata ya tuntubi shari'a. Kayan kiɗa da kayan wasa ba a sayarwa. Ba a sayar da taba da dukkan danginta ko wiwi ko giya ko waye haramun ne. yace da kawai da hadisin Jabir ibn Abdullah saboda hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya yarda da su Jabir ibn Abdullah ya rasu hijira da shekara 78 annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu amal fathi shi Jabir ibn Abdullah yace ya ji mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a shekaran da aka yi fatahu Makka wa huwa bi Makka yana nan a cikin garin Makka yace inna Allah wa rasuluhu harrama bai al-khamri lalle Allah da manzon shi sun hana sayar da giya wal maikati da mushe wal khinziri da alade wal asnani da gumaka fa qila ya rasulullah sai ka ce ya manzo Allah ara'aita shuhumal maita to me kake gani game da kitsan mushe mu ba shi zani ba za mu tada kitsan ne mu shafa wa katako mu shafa wa jirgin ruwa mu kunna fitilla da sauransu fa inna ha yutla bi asfunu ana shafa wa jirgin ruwa wa yudhanu bi hal juludu ana shafa wa fata ko buzu wa yastasbihu bi annatu ko mutane na kunna fitin da kitsa fa qala la huwa haram ne yace ba za ku yi ba yin hakan haramun ne kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda zalik a wannan gaba ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa ko dai ta zama jumla insha'iyya sai zama addu'a mummuna annabi ke wa Yahudawa, ya Allah ina roƙonka ka tsine wa Yahudawa, ko kuma jumla ce kabariya. Ai, Allah tuntun ya tsine wa Yahudawa, yana ba da labarin tsinuwar, ta ko ina dai ba sauki gaba Yahudi. Inna Allah lam ma harrama shuhumaha lalle Allah lokacin da ya haramta kitsan dabbobi a gare su, ba wai kitsan mushe ba, annabi yaqub ya yi rashin lafiya ce idan ya warke baya ba zai ƙara cin kitse ba kawai sai ko ya warke to shi kenan sai lafiya to ka haramta sun ka kitse kitse kuma haramun ne kawai sai Allah ya kawo kaida ya ce duk abin da annabi yaqub ya haramta wa kanshi domin haramta wa banu isra'ila kullu ta'ani kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi shi kenan to da suka ga in aka yanka dabba ka ga botiki guda na kitse ya ce kai na fa a yi asara fa shi ne sai suka rika narka shi sai a kai shi kasuwa sai a sayar sai kuma a siyo lafiyayya akuya sai a yanka sai a ci shi ne Allah ya ce to a faɗa masa na tsine musu wato ni za su yi mawayau ni za su yi mawayau shi ne sun ba jama nuhu sai suka rika narka shi summa ba'uhu sai suka rika sayar da shi ba aka dusa mana hu sai suka rika zuwa suna cin kudin wannan hadisi mustaqabun alai bukhari da muslim suka roito mun sha fadar al-imam bukhari ya shi da shekara 256 shi kuma al-imam muslim bayan kamar shekaru 6261 ya rasu shi al-imam muslim kamar yadda an sha fadai dalibi ne na al-imam bukhari wanda sananna abu ne wani hadisi muna Abbas kuma saboda hadisi Abdullah dan Abbas wanda ya rasu hijira da shekara 68 Bitar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa hurrimat alaihim shuhumu an haramta musu kitse fa ba'uhu sai suka rika sayar da shi wa akalu asmanaha suka rika cin kudaden kitsan وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء للي أن إذا يا حرم تشم وانا أبو حرم ثمنه يا حرم تكديش أقول لك أيضا وتاتي متانا مدعوة من هذا ما سيدة إيرا دعوة kuma cin bera haramun ne bera haramun ne mutlakan ba a ci shi yasa maki ne ke da lasa ko Guda ka da ba a ci, to ba a tsayarwa, ba a tsayarwa. Idan ya dame ka ka kashe, don yana cikin alfuwaitikatu, fasikan dabbobi da annabi ya ce, ko a harami ka kashe su ba kai laifi ba kamsun min ad-dawati kulluhunna fawasi dabbobi biyar fa suka yi da kaga yaran ma akwai bukatar a ja musu kunni suna sayar da mage an haramta sai da mage an haramta cin mage to an haramta sayar da ita ko ko ko liman ya yanka ba ta yanku ba tana nan haram ka san wani sai ce wai wai wai dalibin hadda ya yanka ai ko ni ta ya yanka wa alaikum assalam
wannan jannan da kera eh da kafu eh da kuma sannan mu da ta ana kokar su kullum da su mana magana ba da ya ta fito ba ku kuma da kuma wannan da ku da yake
wucewa bayan sun gama gyaggyarawa ko sun kyafe sanan an samu abinci to inda yadda mutum zai zai masa kunna masa kafin yace bai da taya safaya ta zai ya ce nisa tunda za a taimaka wa banna ne wa ta'awanu alal birri wat taqwa sai dai idan sun rufe baka san ko meye ba to sai ka kaddara wake ne suka saya ko da sun ce maka makoli kar ka yi ta tambaye tambaye to shi wannan buhun ne sai ta yi kwadi ne a to ka kai ka tono amma da kai tsaye ka gane ya kamata mutum ya zuke kar ya ji shi ma kwado ka ga wata na wani annabi sallama ya ta wani likita suna tattaunawa yace a wanda ne suke haɗa magungunan ka ne ina ga duk wanda ya karɓa yana jin daɗi ai ya rasulullah wallahi sinadarai nake samu daga ciki akwai kwado akwai wani sinadari a cikin kwado in ya kashe kwadon sai cire sinadarin sai zai haɗa maganin annabi ya ce musu to kashe kwado haramun ne kaga cin kwado haramun ne sai da kwado haramun ne kashe kwado haramun ne su NTB da idoma to ban san talauci ne ko mayanta ce amma dai nan kwado da sargagungun duka su sa ne fito ka kima ne ko kakin na da daɗi ne su suna son shi eh na yi sabi zaten na gani har kasuwar na je ai kusan komai ma za su gani har da jeri jeri ma ya fi tsada bera kuwa gaskiya za ka iya siyan naman sa a january amma ba ka da arzikin da za ka ci naman bera sai haɗaɗɗen mawadaci shi ne za ka iya maka koda a sa bera gaskiya amma na saniya duk da yanan ya ɗan ci arha arha a bera na musamman ne kwarai da gaske suna girmama shi Allah ya jarabce su wa alaikum salam eh eh ko yankawa aka yi wato kada biyu ne ko akwai wanda yana zai rayuwa sai a sai a ruwa amma kuma yan kadan ne shi dabba ce ne rayuwa kala biyu galibi yana rayuwa a tudu yana rayuwa akan a ruwa ya ka ba shi hukunci kawai baya halatta a kashe shi baya halatta kuma a ci na eh gurgu wani dangi ne ba dangin bera ba ne dangin bera ne ba a ci dangin bera ne shi ba dodon koɗi yana rayuwa a a dodon koɗi kamar ya halatta wata dabba ce da a iya ci ita ya halatta ce ita tana rayuwa a tudu tana rayuwa a ruwa ya halatta ce sai dai a yi kokari a ga cewa an yanka da haka wannan ka'idar tana da muhimmanci wa inna Allah azza wa jalla idza harrama akla shay'in harrama samanahu in Allah ya haramta kudin abu in Allah ya haramta cin abu da ya haramta kuɗi. Wancan hadisin na Hakim ibn Hizam da ya ce, La tafi ma laisa indak, kada ka sayar da abin da ba shi a wajenka, hadisi ne da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah. Ibn Hanbal ya rasu da shekara 141, Abu Dawud da 275, الإمام النسائي تاريخ كدكوك الإمام الترمذي تاريخ سبعين ترى ne muka ce tazarar shi da Aliman Malik shekara ɗari ya yi Aliman Malik ya rasu hijira da shekara ɗari da saba'in da tara shi kuma Aliman Abu Dawud Aliman Tirmidhi ɗari biyu da saba'in da tara kaga kwata kwata ba su haɗu ba ba su haɗu ba sai dai kawai ka ce shi Aliman Tirmidhi ɗalibi ne na Aliman Bukhari shi kuma Aliman Bukhari ɗalibi ne na ɗalibin Malik. Akwai wani abolin da ake ce mishi Sulaiman. Aliman Malik ya auro wata bazawara sai ta taho da abola. To shi ne abolin ya kwankwaɗi ilimi a wajen Maliki ya zama malamin Bukhari. Daga galibar ta kan shi yake biyowa da kuma wasu malaman. To sannan sai Al-Ibn Majah shi kuma shi ne ya rasu hijira da shekara ɗari biyu da saba'in da uku. Dukkaninsu dai sabbin malamai ne. kusan na baya baya shi ne limamin nan tsayi dari uku da uku shi ne dan zo daga daga baya baya yana da lissafi mai kyau nashi na sunan na nasa'i wanda wani ɗan afirka nan yi wa sharhi sharhin da duk duniya ba yi irin shi ba wani muhammad ibn adam ibn ali al-isyuti dan nan ethiopia ne ko kace tsohuwar ethiopia afirka ta arewa ya tafi saudiya ya zauna ya zababbaje min malami shi ne ɗauki littafin sunan na nasa'i ya mai sharhi cikin mujallabi arba'in bodum arba'in duk duniya ba irin wannan sharhi suyuti ya yi amma na shi bodum shida ba ba yawa yadda ka san aikin da ibnu hajar ya fata mu bani in kana karanta da kake kan ɗan afirka bakin fata muna nan da su da yawa za da muna jira Allah ya mana baiwa ko duk fagen da ka buɗe akwai da ɗan Najeriya har ko wannan ɗan Najeriya sun je sun yi fice ballan sama ko ga su nan sun je su raka tura su ci a biya sun da dawo shi kenan wannan ma an raba jari'in ikina al-salibi yayin da Allah da manzon shi suka haramta aja kare an raba bai'am to ya haramta sayar da karam kuma baya halatta mutum ya sayar da kai yace kama sai hadisa a cikin Saudi kamar yadda cikin hadisan Abu Sa'id ne da Khudri a a Abu Mas'ud sai ko ko ba Ibn Amir an fada wanda ya rusu da shekara 41 ko 42 wanda hadisin na na cikin a wajen Imam Bukhari da Imam Muslim to sai sharadi na dan ciwo dan ya kare shi wannan ko sharadi na biyu al-qudratu ala tasbih sharadin na biyu da ya shafi kayan da za a sayar ya zama kana da ikon miƙa kaya kana da kayan tabbas amma ya zama kuma kana da ikon miƙa wani abu ne na daban shine fala ya fi ko bai ku shari'i baya halatta ka sayar da bataccen raguni ko bataccen rago wa sayar da hawaji baya halatta ka sayar da tsuntsu a jinta wasta baki ilmaki baya halatta ka sayar da kifi a ruwa wasan mi bil labani baya halatta ka sayar da mai a nono an an gama taso madara daga hansa sai kake dau za ka sai mai shani ban ɗari bakwai zan shigo maka da shi ka kawai to guda nawa dai kuma zai za ka iya samu za ka iya yi duka baya halatta لأن ما لا يقدر على تسليمه domin abin da mutum bai da ikon miƙa shi shabihun bil ma'adumi ya fi kama da abin da babu shi wal ma'adumu la yasiqu bai'u shi kuma abin da babu shi to baya inganta a sayar da shi faka da ma ashba'ahu haka abin da yayi kama da shi wa huwa dakhilun fi bai'i la gharar irin wannan ya shiga cikin ciniki na rudi cinikin yaudara fa innal mushtari domin shi mai sayi kadiyar fokus ta mana zai iya mika kuɗin shi wala ya sulu adal madini amma ba zai samu kayan da ya saya ba saboda hadisin sai na bi hurai da tarbiyyar laban wanda ya rasu ya shekara hamsin da tara rabiyar laban ya ce cewa na a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bayyana lagarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana cinikin yaudara cinikin ruɗi ciniki na cuta wannan hadisin na nawa ga imam muslim rahimahullahu ta'ala sharadi na uku a karkashin al-ma'budu alayhi wanda yake bi kutubu da hanayi da ya zakaru shi mutum da bai da aduha saba da annahu yufassiruna fi sharri al-ilm fa yaquluna al-ilmu bis-samani wal-ilmu bil-musmani وهو السلعة وغير هو غير أن هذين الشرطين يندرجان هذا الشرط العلمي ما لم حنابلة نتشوى ذكايا ذا أتيت أسم كايا kai da za ka saya ka san kaya in suna rike ne kuma baka san su a riken ba kuma duniya ba ta san su da wani yanayin da aka buɗe aka ga aka ji za ka iya fata cinikin ba to lallai a buɗe kayan ka gani sannan a can kudin aka yi tambayar shi in wuri ne da ake hada hadar kudade da me za ka biya ni da naira ko da dala ko da saifa ko da riyal da makamantar ya ce ya yi kuna ma'aluma ya zama na kayan sanannu ne da kullum min al'afilai ga kowane daga cikin masu kullum guda biyu da mai saye da mai sayarwa kowa ya san kayan wa alaihi to a bisa wannan ka'ida fala ya sifu bai'ul majhuli baya halatta sayar da kayan da aka dafinta ya ce ban dubu goma ba za ka ne zan baka ba me za ka ban su ba dai ka san dai yana da abubuwa da yawa ba za ka ne zan baka wasu cikin kayana a wannan cinikin da yi ba kuma kai ma da ka bar kayi wauta ko kuma kai ka ce mashi e karɓa dubu goma cikin kayan ka nan ɗauki wani abu bai san me yake maka ba kenan ko kuma ban wani abu za ka yi da ra'ayi yadda za a yi ke nan da sun san ya za a ko in san ya aka yi suna ka kowa ya san kayan da aka siyar ya ce wani ilmu shi sanin kaya ko sanin kuɗin kaya yahsulu bi kulli ma yumayyizu al-mabi'a min ghairi yana tabbatuwa ne ta hanyar bamban ta hanyar duk wani abu da ke bambance kayan sayarwar da wani wa yamna'u al-munaza'a kuma yana hana jayayya yanzu misali yana sai da huduna sai bai ce ban dubu goma zan baka hula wannan cinikin bai yi ba to da huduna kala kala ne sai an faɗi wani nau'i na hula yana sai da wayoyi ban dubu ɗaya da hamsin zan zo maka da waya wata iri sai zo maka da mai botin ce maka yi ta ake yayi a ingila to ba ita ake yaya a najeriya ba eh ingila daban najeriya da mai tura mulki mallaka sun tafi tura ta sai an tantance idan kuma kayan ba sun yiwu a buɗe su ba to ka galiban abin da ke faruwa a cikin su za a zo a manna wata sika da take bayanin abin da ke cikin kayan to ba laifi ku iya dogaro akan abin da aka rubuta na wannan yar sika amma da sharadin idan aka buɗe aka ci sun saba a cikin cikin sikar cinikin ku ya tashi shi zai iya cewa ya fasa tunda ba su ya siyar maka ba abin da ya ci mawa a ciki ya ci na kuɗin ka kai kuma in shiga da asara kuma za ka iya cewa ka fasa kamar dila yanzu ta gwanzo ba na jin za ka je za ka sai dilar gwanzo ka ce kowace sai an farke ba haka da abuwa ne da siyar maka ala dai a ce maka wannan kayan yara ne wannan kayan manya ne wannan jins ne wannan shatti wannan kaza ne wannan kaza ne da ka ba laifi irin wannan ka iya dogaro da wannan bayanin da wannan jikar da aka manna da yi ciniki a kan haka yana da sai mu ya ce wa hada sharku ya ta zammanu a sharfin amma dai sai mu da ta nan kamar yadda ‘yan manhabar anabila suka ce akwai al'ilmu bil mabi'i wal ilmu bil samani shi ne shi ma wannan waɗannan malamai mawallafa suka ɗauki wannan salam wa alaikum assalam wa rahmatullah na ɗayan ji ko ina da satin da ya wuce mun ce shi ana cire shi a ciki salam ne baya halatta ka sayar da kayan da ba ka da shi sai dai matsalar salami kawai ita ma asalin ta haram sai ka mai da wannan ta haram da amma dan a sauƙaƙa wa al'umma sai annabi sallallahu alaihi sai ya sauƙaƙa da ka yanzu manomi zai iya zuwa ya karbi kuɗin buhun shinkafa da ta fara kai yanzu ya karbi kuɗin buhun waken da yake shukawa yanzu ya halatta amma ka ga bai kuma ne ta inda wuni to shi tun da cinikin sanani ne yana da hukuncin shi na daban annabi ya cire shi a cikin haramtattun nau'uka ya ba shi lafifi cewa ya halatta don a kai tausaya wa manoma kaga tsarin musulunci kenan manoma na da kima annabi ya ce to manoma a tausaya wa kuɗai rika samun falle sai dan daga musu gaba to da shi wancan nau'in asalin shi haramun ne amma tun da annabi ya halasta ya zama sai sa ba ma ba da misali da shi ana amma duk wanda ba shi ba to baya halasta siyar da kayan da ba su a wurin wa alaikum assalam wa rahmatullah Mene? Eh, a ba zai kira ba wai yana kiwon mazuri sai ya sai ya zama muktari mai farauta yana fallata dabbobin mutane baya halitta da kira wani da zai ci ko zai siyar sai dai a kashe to da ya zama mai cutarwa a lokacin ya halitta a kashe ya zama al'akur akwai dabbobin da ya halitta a kashe da biki akwai kare wal kalbul akur karen da ya zama mahaukaci ya halitta a kashe shi to shi wannan mazurin kashe shi ya fi sauki in ba wata hanya da za a iya magance matsalar in kawai a yadda za a iya kashe shi a ɗauki wancan hadisi na wa'i za ka daltun fa ahsinu da kaitila sai mai kisa ne mai dama dama yadda ba zai ba zai wahala ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh baka da ne eh ne ka eh eh a baya halatta tun da farko da sai dai in ka zo ka zo da nan daji sai dai ku yi ikada sai dai ikada tun da ciniki ya riga ya kudu maganar sai tsada dama wasu jimiyar haka ta gada shi ma sa'a ya samu kamar yadda kai ma ka samu wata sa'ar a wani wuri to kaga sa'ar ka ba za ta rushe tashi sa'ar da ta riga ta ka ba za ka yi sai dai ka dawo ka ruke shi kai mai biki ki mu da yan dabarbaru kwana biyu mutumi na kafi da shuru ai abubuwan ne suka kulle ka san in ka yi yunkurin tayan waya ka leka ka ga shinkafar ka da waken ka sun kare sai ke kokarin fasawa ka ga baka ce miji waken ka ne ya kare misali kawai ka baya to kin miji kuma zai fahimci waken ka ne ya kare kake to da za ka daure ka bin kuɗin nan da ka kashe min wata wuta amma ka san dai dole da ya gano kuma ka siya a wani riba ka da sauran kima shi ko mutunci ana sayan shi da kuɗi ne ba wai a bar kuɗi su zubar da mutunci ba ba da kuɗin ma ake a siyo mutunci amma da yanda aka riga a kunna shi ke na baya halitta gaskiya sai dai ya kana mana kada muslima a kada dawa a tarasa yau mara fiya ba na eh eh eh da za ta so ya halatta almuslimuna ala shurutihim zai ma iya bayar da sauti wannan yana da koma a ƙarƙashin hukunce-hukunce na sautu ne kuma shari'ar musulunci ta halartar da mutum ya bayar da sautu shi ne ɗin sallama ya aiki urwatul bayar da kema sai dai kawai yadda farashin yake haka yake ba a kara komai idan kuma aka samu sauki saboda sanayya to shi wanda ya ba da sauki shi dai amfana duk shaguna nan suna siyarwa dubu biyar biyar amma shi da ya zo sai kai waya wani shago ta ga to tun da kai ka kira a ba da dubu hudu yanzu ba kai ka ci wannan ribar dubu ɗaya ba shi wannan mutumin ne ya ci ribar dubu ɗaya za ka baya halitta ka kala murya ka ce to duk biyar biyar suke cewa ma na dan matsa mashi ya bari da ɗari da ɗari biyar ka ci ɗari biyar wannan ɗari biyar sun su hudu ci su hudu ci wa da sun yi kamar wannan na fi magana cewa ba a yi samu da tattara a wanda ya koda a kira mallaka yake siyarwa sai ya ya ɗauko sai ya ɗauko gashi a wurin tsaye to malam kamar mutum da ke da gona da komi a je a gani misali mutum shi ne gona ba ni a gaba a yi ya yi a kan goma sai mun yi bayani a nan ya- ya naɗa wakili sai ce wakilin shi da mai saye su je a duba gonar a je a kewaya ta a duba idan ma noma za a yi noma ake a wurin ba abin nan ba mai sayen ya nemi cewa a ba shi kwana biyu ya ɗauko masana gona a ɗiba ƙasar su je su yi research sun kuma ƙasar gini ne ita ma a ɗiba a je a yi research da za ta iya ɗaukar nauyi nawa sai kila bena yake so ya yi kar ya zo ya tara kuɗin shi a ke toka ce to iya halatta a yi wannan a bada wannan lokaci matukar ya tura wakilin shi ba dole sai sai sai ya zo ba in dai wakilin shi da ya amince da shi yana wurin za a je a yi ciniki a kuma biya a rubuta a sa hannu na shaidu da sauransu shi kenan ina shi kenan da sai kuma ku je malam masalam eh
ina ba da sai da kamar ni gidan su da su kuɗi eh
in ba ya zo su kuɗi nan ya ka dawo da Idan kana da nisa, wanda ya ya zama.
to ta da ne ta da a samu maza da tambayar ba ba. Bari yana ne ta. Miliyan biyu da dari. Eh, Shi ne ta ya dawo da ragi ne ake ba da shi don mun wuce wannan nau'in a baya cewa mai sayarwa zai iya tasarrufi da farashin sayar da kayan shi yadda yake so ya siyo goma in ya ga dama ya siyar takwas in ya ga dama ya siyar goma in ya ga dama ya siyar sha ɗaya sha biyu in ya ga dama ya lita farashin yadda ya siyo ga mai saye ya ce kai za ka siya ni dai goma yake a wurina duk yadda ka saya ko ka bar riba ko ka bar faduwa in dai shi ya ka biya yi to ka fito wancan ga'idar wannan ba ne shi mutum zai iya karbar kudin sauki ne yayi kenan sauki ne yayi to su ya nasu Allah mu alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah